الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابك وتن هدوء shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 16 daga watan daya shekara ta 2017 miladiya darasi na shida a cikin suratu ibrahim yau za mu tashi ne a aya ta 35 ya kamata mu tashi don haukan kissar daidai duk da mun fara karanta ta su malam za ka tashi akan wa itkala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام نعم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Allah madaukakin sarki yana bayani cewa ka tuna yayin da annabi Ibrahim yake addu'a yana cewa rabbi ja'al hadal balada ya Allah ka sanya wannan gari ana nufin garin makka albaladul haram gari mai alfarma da Allah ya mai da shi gari mai matsayi da ɗaukaka mahaifar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tsakiyar duniya sannan kuma inda Allah ya ce a ajiye masa ɗakinsa a wurin ka sanya wannan gari ya zama aminan za amnin yi umar fi wuri mai aminci wanda duk yaje wanda ya je wurinsa zai samu aminci zai samu kariya wa junubuni ya ubangiji ka nisantar da ni abi aidini kenan ka nisantar da ni wa baniya da 'ya'yana da jikoki an na'budul asnam kada mu bauta wa gumaka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kana ma'suman min ibadati al-asnam Allah ya tsare shi daga bautar gunki a matsayin sa na annabi to amma me yasa yace Allah ya roki cewa Allah ya nisantar da shi daga bautar gunki bayan shi din tsararre ne wannan malamai suka ce dan karfafa ni'ima ce da yake ciki kuma amma ya dada karfafa ta ya dada roƙon Allah ya tabbatar da shi akan haka din don ya samu ziyadatul isma al-ismatu wat tathbit ya samu ƙarin kariya da kuma tabbata yana nufin 'ya'yansa na tsatsonsa alhamdulillahi babu ko ɗaya daga cikin 'ya'yansa na tsatsonsa da ya bauta gunki Allah ya karbi addu'arsa rabbi innahunna adlalna kafiran minan nas ya ubangiji waɗannan gumaka sun batar da da yawa daga cikin mutane daga ciki akai baban shi wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliya ka tuna yayin da annabi ibrahim yake cewa babansa azara ya zaka riki asnaman aliha wato waɗannan gumaka kame da su alloli kaga kenan waɗanda gumakan nan suka batar akwai mahaifin shi yaya zaka rike su a matsayin alloli inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ya kai babana ina ganin da kai da mutanen ka kuna cikin wato bata malam ka bude mana suratul maryam inda ta kiran baban shi yana yana ta cewa babansa me yasa na ce mai wannan akwai yan bid'a da in sun zo fassara wannan sai su ce ai ba babansa bane su ce ba baban shi bane to zai mu ji mai qur'ani ya ce babansa ne ko ba babansa ba ka nemo mun diya abacin cikin suratul maryam din a nan je cikin suratul an'am cewa wa iz qala ibrahimu li abihi azara ka tuna yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa dan Allah yan uwana in ban da son zuciya da bin ra'ayi ba da rashin gaskiya ba yaya mutum zai zo ya fassara qur'ani da ra'ayinsa saboda yana so ya goyi bayan wani abu daban ya faɗa cewa waɗannan gumaka sun ɓatar da da yawa daga cikin mutane shi yasa yake neman Allah ya tsare shi ya ba shi kariya daga bautan waɗannan gumaka saboda ya san barnarsu أضللن كثيرا من الناس أي ضل بهن كثير من الناس عن طريق الهدى mutane sun bata daga ɗariƙul huda hanya ta shirya abaduhunna suka yi ta bauta waɗannan gumaka faman tabi'ani fa innahu minni ya ubangiji duk wanda ya bi ni akan aqidata duk wanda ya bi ni akan fahimtata duk wanda ya bi ni akan shari'ata fa innahu minni to yana ciki yana tare da ni yani min ahli dini yana cikin addini na wa man asani wanda kuma duk ya saba min fa innaka ghafurun rahim to shikenan ya Allah kai mai gafara ne ko mai jin kai don Allah ku duba lafazin annabawa da yake tattare da tausayi da jin kai wa man asani wataƙila in tunani na ni da kai ne sai ce wanda ya saba mun Allah ka musu azaba ko amma sai ce wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba mun Allah kai mai gafara ne kai mai jin kai ne kai masa gafara ka ji kan shi Allahu akbar rabbi innahunna adlanna kaseerun minan nas jama'a gumaka sun sun batar da yawa daga cikin mutane har yau akwai masu bautan gunki mutum ya sassake gunki ya zo ya bauta masa kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sani ko anan ne ko wani karatu ne sukan zauna a tsakaninsu suna tuno rayuwarsu ta jahiliya a gaban annabi shi ne ba a cewa komai in sun yi abin dariya sai ta dariya manzan Allah kuma yana murmushi daga cikinsu shine wani sai ya kawo waka mana sai mutum ya waka irin abin da yake yi da gunkinsa a da kafin ya musulunta sai ce ni gunkina in na shiga talauci shi yake ɗauke mun kewa idan ban da itace a gidana na dafa abinci sai in je in faskare shi in sashi ya zama makamun shi wuta kaga yanzu kuma kun yi dariya to su ma sai suka fashe da dariya wana suna cewa kai gaskiya zuwan manzon Allah ba karaman ni'ima bace a gare su to annabi yana gefen su yana ji idan sun yi wannan shi ma sai dariya wani kuma ya ce ka ni ko gunki na in na shiga yunwa shi ke maganin yunwa gare ni yace da mun na dabino ne na yi shi yayin da na yi brok na shiga wani halin kakani ka sai in je babbantare shi in cinye shi to kaga wannan sabai ne lokacin da ni'imar musulunci ta samu gare su suke tuna yadda gumakan nan suka batar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne dan ya hana mutane bautar gunki ya dora su akan akida jama'a idan ba a bauta wa gunki ba yanzu akwai masu bauta wa wani abu da yake kamar gunki kamar misalin kabari ba gunkin din ya je bauta directly ba amma yana da kabarin da idan ya shiga bukata sai je gabansa wallahi wallahi yanda ake zuwa a sa Allah a gaba ana cewa Allah ka bani kaza Allah ka raba ni kaza Allah ka bani kaza Allah ka raba ni kaza akwai masu zuwa gindin kabari na malamin su na waliyin su na shehun su ko na wani wanda suka yarda da shi su daga su roke su ce a basu kaza a basu kaza a basu kaza a yau din akwai masu wannan to me bambancin su da gunki gwanda gwanda ma mai gunki watakila ka ce yana ganin sa mutum mutumin sa gashi a gaban sa wannan fa da yake cikin rami gaibu wataƙila ma kashi ake bashi kaje kana roƙonsa kana cewa ya baka babu rashin hankali da ya wuce bautan gunki wal ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin wa man adallu ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه لا يستجيب له الله يجي بزي تبا امسا مسا والله har kiyama tashi وهم عن دعائهم غافلون sun rabkana ana roƙon su ba san ana kiran su ba su gumaka wa idha hushira nasu in an tashi mutane a kiyama kanu lahum a'da'a za su zamanto abokanan gaba ne ga waɗanda suke kiransu wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su zamanto sun kafirce sun butulce wa abin da ake musu na bauta sai ba mu ba ku mu ba mu ce ku bauta musu jama'a annabi ibrahim ya yi faɗa da bautar gunki ya yi kira akan abauta allah shi shi kaɗai kuma wannan wanda ya fada cikin wannan matsala daga ciki akwai mahaifin shi kasancewar annabi annabin Allah ne kuma mahaifinsa Allah ya jarabe shi ranar wannan baya taba annabtarsa ko daya baya taba annabtar shi ko daya yana nan a matsayinsa na annabi Allah ya tsare kimarsa Allah ya tsare darajarsa so yin kuskure ma wa ayoyin Allah ba zai kai mutum ga ko ina ba aran ma koma da mu cikin suratu maryam ka ba mu ayoyin ku ji su kawai madaran larabcin su ku da kanku za ku san cewa lalle wannan baban shi ne wani ya ce wannan bid'a a rediyo ya ce ai ai babansa ne ai kaf baba ba fa duk dai kusan silkin ɗaya ne ai an kusa a iso zaka dawo gaskiya ma mu je واذكر في الكتاب إبراهيم to kaji kisa Ibrahim din ma gaba ɗaya ɗebo mana إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا yayi cewa Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga, ga labarin Annabi Ibrahim shine wazkur fil kitabi Ibrahim bayani akan Annabi Ibrahim dalla dalla sai Allah ce iz qala li abihi dan Allah ku ji iz qala li abihi me zaka fassara yayin da yace wa babansa idan baka gane ba kai ba daƙiƙi ne sai yace ya ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a na'am يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya baba na ilimi ya zo mun wanda bai zo maka ba ka bi ni zan shiryar da kai hanya wacce take ta daidai ya baba na ka bi ni na'am babansa babansa ne amma shi kuma annabi ne ya girme shi a wajen uba amma kuma shi kuma wannan ya fi shi a wajen annabta daman can ya ce ka bi ni Allah ya bani abin da bai baka ba zan shiryar da kai hanya ta kwarai mu je يا أبت لا تعبد الشيطان ya babana karka bauta wa shaitan إن الشيطان كان للرحمن عصيا saboda shaitan ya saba wa rahman ya saba wa Allah kai karka zama cikin masu saba wa Allah muje يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ya babana ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka idan baka bi ni baka bauta wa shaitan ka zama waliyin shaitan kenan ya babana yace ya babana na'am قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم Ibrahim da kai kana gudun ko kana kyamar gumaka ko kana kyamar allolina ya kai Ibrahim لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا idan baka daina wannan wa'azin da kake sai na jefe ka ba mu ci in baka daina kira na zuwa ga tauhidi ba sai na jefe ka sai taka da sauki kana sunna ne an ce ka daina rage wando taka da sauki kana sunna ne an ce karke da kare da yiwu wani baban shi ya kira shi ce kai gemu ɗaya za a gidan nan. gemu ɗaya za a gidan nan. kai da gemu ni da gemu da zai ba sai da wani yan na mutu ka sai da za a wani ne gemu kai ka daina zuwa gurin sallah karfe daya kai ka daina zuwa gurin sallah kaza kai ka da sauki shi ce masa yayi sai na jefe kuma ka- ka- ka tabbata ba ni wahjurni maliga malam baka san sani ko ka fahimta sai na jefe ka ka san sai na jefe ka ba sai na jefe ka ba sai na jefe ka jefe ka kashe ka malam mu yanzu cikin ni'ima muke muna da'awa muna wa'azi akan tauhidi wallahi watakila ma ka iya cewa wani bai zo zungure mana hanci ba wani bai zo ya mare mu ba wani bai zo ya tsare mana gida ya ce mana kaza ba mu da sauki kuma wata jarrabawar ma daga waje za a jarrabe ka da ita sai dai hauragi ya dukan iska a can gefe a cewa ai kaza kaza kaza ko ba ka bane ga annabawa daga gida ya fara fafatawa malam ya Allah ya ce قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا wato ita da'awa yadda take wato sarrafa ta ake kamar mota ne in kana tuka ta in kana gudu kana gudu kana gudu sai ka tarar da kwana ya za ka yi sai ka rage saboda in ka shiga kwana da gudu za ta iya halakar da kai kana gudu kana gudu sai ka zo rami ya za ka yi sai ka rage kana wa'azi kana wuta kana wuta kana wuta sai ka ga wata wutar ta taho to sai ka sauke ta ka sai ta wuce ta saman ka sai ta wuce sai ka daɗa miƙewa ka ci gaba da wuta ina fata ana kamar wani ya tunkaro ka da zafi da wuta zai kone ka bala'i hayya hayya hayya sai ka ce bi a hankali bi sannu babansa ya ce la'arjuman nan sai na jefe ka wahjur ne marayya mai ku annabi ibrahim ya ce ka jefe ni din ka yi ji abin da za ka yi قال سلام عليك aminci ya tabbata gare ka ya baba kai hakuri sa'astaghfiruka laka rabbi da sannu zan neman maka gafara a wajen ubangiji na anan ma ya mai tauhidi Allah nan da kake bautawa gunkin nan ba shine ubangijin ba zan neman maka gafara a wajen ubangiji na ina da wani Allah da zan roki gafara a wajen sa Allahu akbar da yayi zafi a lokacin da wani abu zai faru amma sai ce salamun alaik idan ka gamu da matsala a gidanku ko mahaifinka ko dan uwanka ko shugabanka a wajen aiki ko na makamancin wannan yayin da yake cikin zafi a kanka to kai kai zafi kai hakuri na san akwai ciwo amma kai hakuri sai ka canja uslubi ka ce ba komai ba komai idan wani yayi zafi in wani yayi sanyi to sai a daidaita amma in wani yayi zafi wani yayi zafi to sai a samu matsala dan Allah mu dauki wannan darasi ne mai girman gaske musamman ga waɗanda Allah ya jarbe su da iyayensu waɗanda ba su fahimce su ba ko abokanan aiki a wajen aiki ba su fahimce su ba ko a unguwa ba a fahimce ku ba ko kaza ko kaza komi da matsayinsa akwai inda ake wutar sai a baka wuri ka wuce ina fata ana fahimta akwai inda kuma an yi wutar sai ka sauke malam me yace masa bayan nan وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا yace ba komai zan kaurace muku da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba kaga mai sauka ka aqida sa kai hakuri amma zan ƙaurace maka da abin da kuke bauta ba Allah ba yana ba shi hakuri yana mai wa'azi wannan gumaka da kuke bauta ba Allah ba ba abin bauta bane ba ni kuma zan fuskanci bauta wa ubangiji na tabaraka wa ta'ala ni dai ba zan zamanto shaki akan bautar ubangiji na ba zan yi haka ba na'am فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا yana kaurace musu yana rabuwa da su ba fai wa'azin ya bari ya dan dage masa guri ne haka ya dan sha iska ka duba lamarin ubangiji ana yin wannan kuma Allah ubangiji ya masa arziki da ya'ya guda biyu annabawa ishaqa wa yaqub aka bashi annabi ishaq za mu zo mu dan karanta wani abu akai sannan kuma aka bashi yaqub baban annabi yusuf Allah ce wa kullan ja'alna nabiyya kowane ɗaya daga cikin su man san ya shi ya zama annabi ishaka annabi yaqubu annabi ibrahimu annabi wai me ƙarin ƙarfi idan an ce za a jefe ka a can to bari mu haɗa maka wanda za su taimaka ma rundunoni ƴaƴanka ai abokanin wanda za su taya ka ne ku tafi yaƙi to haka Allah yake lamarinsa kaga can ya bar can sai Allah ya kawo masa masu ƙarfin da za su taimake shi annabi Ibrahim abul anbiya baban annabawa kenan yana cike da kisoshi masu tarin yawa dangane da neman gafara da ya ce za astaghfiru laka rabbi zamu zo mu karanta nan gaba kaɗan me yasa ya neman masa gafara kuma ya aka yi mai hukuncin annabi ya neman wa mahaifinsa wanda yake ba musulmi ba gafara na ga so kake kame da mu cikin kisa annabi ibrahim da surat maryam ko ma inda ka fito
نعم na ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم haka dai ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون mun yi wannan sati da ya wuce ya ce ya ubangiji ina roƙonka lalle na zaunar da zuri'ata wani bangare na zuri'ata annabi ismail da mahaifiyarsa kenan a wani kwari wanda yake ba mai tsaro ba dutse ne tsantsa jama'a makka da baki ɗayan makka malam wato duwatsu ne gaba ɗaya kuma dutse wato dakakken dutse ba dutse mai gari ba rock ɗin sosai wanda in ka sa masa karfe sai dai daga yayi wuta duka makkan nan gaba ke ɗayanta da ka'aba ka'aba na a cikin rami take kisa yanzu ana extension ana ƙara masallacin haramin duwatsu ne ake ta ci duwatsu ake ta fasawa wanda yana bukata a ɗebi shekaru ana fasa shi dutsen da sai an sa masa bom a cikinsa sai an yi tono a auna a ga iya iya iya ina ake so ya rugurguje sai a sa shi a rami sai a rufe sai a danna ya ta rugugi shi kadai sai ya zama tsaki ya zama gari sannan motoci su zo su ta kwashewa ana yi duwatsu ne ga baki daya babu ƙasa busasshen wuri ne tsakanin maka da madinan nan kana tafiya gaba ɗaya bakin dutse ne za gani sai dai birrika kawai za ka rinka gani je ka tsakanin hanyar taif da makka ka ga dutse malam na fitar hankali dutse sai hularka ta faɗi je ka uhud a madina ka ga dutse gaba ɗaya dutse ne ga- ya kewaye madina wato wuri ne busasshen wuri shine biwadin gairi da zarra ba su da wani wai koguna wani abin nan ƙasa wani yaci wani wai babu duwatsu a cikin duwatsu kawai suke Allah ya ga dama ya ajiye annabansa a wurin ko annabawansa a wurin ya mai da wurin kuma shine zai zamanto zukatan mutane za su karkata zuwa wannan gurin ya sauke musu ni'imar da masu turbaya da ƙasa ɗin ba su same ta ba inda baitikal muharram ya sanya kuma ɗakinsa mai alfarma a wannan wurin ya ubangiji don su tsayar da sallah akaram kallon kana so ka ga sallah ka je makka ai kwarai da gaske sallah dai a kwarai da gaske matattarar sallah kenan aikin kenan ka je wannan masallaci mai alfarma iyaka sallah da nutsuwa da yin ta daidai da ba ta ka'idarta Allahu akbar li yuqimu salah abu nabi yace faj'al afidatan nasi tahwi ilai minan nasi afidatan minan nas ka sanya wato zuciyar zuciyar wasu daga cikin mutane ya karkata jama'a kun san ma'anar wannan minan nas din me yasa yace afidatan minan nas bai ce afidatan nasi ba ya Allah ka sanya zukatar wasu daga cikin mutane bai ce zukatan mutane ba abin da yake nufi zukatan wasu daga cikin mutane musulmi yau an na ruwansa da maka ba ruwansa da maka su faɗa masu ke da ita shi sa imam mujahid yake cewa da ba dan Allah ya ce afidatan minan nasi ba to da sai an samu cincirundo da rikici da wasu kafirai za su shigo rumawa farisawa da turkawa da mutanen indiya a wannan lokaci da ba sa musulunci za a zo a yi cincirin da a yi ta rikici don kowa zuciyarsa tana wurin to sai allah ya taimaka musulmi kadai su ya sanya zuciyarsu ta zamanto tana wurin su su zo su bauta wa allah amma duk da haka yanzu ana yi mana hassada ba a so mu je ana ta nufatar kasar da sharri ana so a karya su musamman 'yan shi'a suna son suna sha'awar su yi fada da kasar saudiya duk waɗannan ayoyin akan ƙasar saudiya take ya za ku yi allah ya riga fifita ta a ce mutum zai iya ɗaukan bom ya aika wannan ƙasar zai iya ɗaukan mizayi makami mai dogon zango ya harba wannan ƙasar duka-duka nawa suke mutanen ƙasar gabaki ɗayansu wallahi ba su wuce kano jigawa kaduna ba ba su wuce ba don mutum ba su wuce miliyan goma ko miliyan takwas ba gabaki ɗaya duka ƙasar gaba ɗaya amma ta zama nan a zukatan yahudawa da makiya da ma musu aiki ya Allah ka sanya zukatan mutane su rinka karkata zuwa wannan wuri warzuqhum min samarat ka azurta su da 'ya'yan itace dan itace dai ma abin da babu alhamdulillah ko yaushe kaje babu lokacin da babu wani dan itace babu ka duba su ba sa noma an gaya maka duwatsu ne wurin amma kuma za a noma a duniya ko ina ake sai an kai musu shitan dole in ba saudiya ba malam ina ne za a kai lemo ka ga lemo sai an sa shi a kwamfuta an auna shi lemo kwaya ɗaya ba sai an sa shi a kwamfuta an duba lafiyarsa sai a liƙa masa stika sai tafi tufa za a ganta da stika saboda an riga an yi screening ɗinta an duba ta ni ko ni da kai yau da yake gida dawa ne muna zama a ƙasar da ba ka'ida shinkafa har ta roba ake kama da saboda tsaba arena mu dan china ya je shinkafa ta roba saboda manyan wata ne mu muna cikin yunwa buhunan shinkafa na roba ka fi fahimci min yake nufi shinkafa ka je ka dafa ta daga ta yi fara sau ta kumbura duk shinkafar da kaga ta kumbura nan da nan wata ba ta kama yar uwarta ba sa haduwa to ka bincike ta wani ya ce haba malam shi yasa nake ganin shinkafar nan kagan ta gare gare gare wata ba ta haduwa da wata to roba ce ka ci ta halakar da kai kabeji na roba wallahi kabeji kabeji ka duba da kabeji kayan banza gashi nan muna da shi eh kabeji na roba a yi shi a kawo matsiyaci ka sa masa wuta ka ga ya kama da wuta wallahi kwai kwai fa na roba kwai kwai da ka sani da za a fasa shi da wannan yaukin nasa da waye da wannan yelo din na roba saboda a bamu mu ci mu mutu kuma mu manyan wata ne muna da yan kasuwa marasa tsoron Allah masu manufan neman kuɗi kawai suna sane su je su saro su kawo cikin ƙasa a lokacin da muna da kogunan da zamu noma shinkafa muna da gonakin da zamu noma kabeji muna da kaza din da zamu noma kaza amma da yake Allah ya bamu wato mu ya hada mu da wato shugabannin da ba sa tausayin mu kuma ba ci gaban mu ne a gaban su ba sai kaɗan daga cikin su waɗancan sun bi Allah sun kama gaskiya Allah ya taimake su ko ina kuke za a kawo muku abu mai kyau in kuka kauce Allah kuma za su yi ta kawo muku guba su ta kawo muku bala'i yace mun yi musu wannan ne don su gode maka ya ubangiji na muku bayani satin da ya wuce ya aka yi annabi ibrahim da mahaifiyarsa annabi isma'il da mahaifiyarsa yadda suka zauna ko da yadda aka samu asalin larabawa da manzon allah sallallahu alaihi wasallam tushen sa da wayewaye da sauransu to sai ya ce mai malam rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangijin mu kai ne ka san me muka boye a cikin al'amuran mu Abdullahi dan Abbas yake cewa ya Allah ka san abin da na boye a cikin zuciyata na jin ciwon barin Isma'ila da mahaifiyarsa a wannan wuri da kace in kai su in ajiye su daji cikin duwatsu inda babu ruwa babu ciyawa babu tsiro amma nu'lin kuma ya Allah kai ka san abin da muke bayyanawa na al'amuran mu gabaki daya wa ma yakfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ko menene a cikin ƙasa ko a sama ba abin da in ka ɓoye shi wai Allah bai san shi ba babu shi babu kuma abin da yake a bayyane ne Allah bai san da shi ba الحمد لله الذي وهب لي على الكبر godiya ta tabbata ga Allah da ya bani ga girma ina cikin girma ina shekarun girma shine alal kibari ya mun arziki ya bani da Isma'ila da Ishaqa inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne ma'ana da can ya kai kuka ce yana jin ciwon ya bar Isma'il da mahaifiyarsa amma kuma sai tuno ni'imar da Allah ya masa ya ɗebi shekaru masu yawa bai samu haihuwa ba amma kuma Allah ba sai tuno wannan ni'imar an ce an haifi annabi Ismail a lokacin annabi Ibrahim yana da shekara 99 kaga shine ma'anan alal kibari bayan na yi shekaru har na ɗauki tsammanin don samu haihuwa amma Allah ya bani annabi Ismail shi ko annabi Ishaqa daman kanin annabi Ibrahim ne ai kanin annabi Ismail ne Ishaqa kanin Ismail ne an haifi annabi Ishaq lokacin annabi Ibrahim yana da shekara 112 wa ya fara zuwa Ismail Ismailu ne babba Ishaqa shine karami yace Allah na gode maka ina da wannan shekarun ka bani haihuwa mu kan in mu ne ai mun gama yin expire ai total expire ba labari to kaga wannan ai ni'ima ce ko ina fata ana fahimta a wata riwayar ma aka ce an yi wa annabi ibrahim bushara da annabi ishaq ne a lokacin yana da shekara 117 117 yanzu ya ce yanzu a haka din nan zan haihu aka ce ai kwarai ko da gaske rabbi ja'alni muqimas salah ya ubangiji ka sanya ni in zamanto mai tsayi da sallah dan Allah dan uwana ka ci na wannan maganar annabi ibrahim yana cewa Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah malam ka roki Allah Allah saka cikin masu sallah ka roki Allah ya saka cikin masu yawan yin nafila sallah ni'ima ce sallah alheri ne kada ka yadda ka wayi gari sallah tana maka nauyi zaka shiga cikin layin munafukai sallah alheri ne annabin Allah annabi Ibrahim yana cewa Allah ka sanya cikin masu sallah da yasa a cikin masu sallah shi yasa ya sa masa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zuri'arsa ya zama wanda ya kawo sallah wa min zurriyyati haka daga cikin zuri'ata daga cikin zuri'ata yani wa ja'al min zurriyyati man yuqimu as-salah a cikin zuri'ata ka sa ka sa min waɗanda za su rinka tsaye da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji ka karbi addu'ata ya ubangiji ka karbi ibadata ya ubangiji ka karbi aikina ya ambaci ibada da matsayin addu'a ne saboda ibada daidai take da addu'a mutum yana ibada kamar yana addu'a ne bayan nan sai Allah ya ce mai ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب bayan an yi wannan addu'a yanzu ana nuna maka ladabin addu'a idan Allah ubangiji ya dora maka wani abu ka kai kuka to sai ka tuno kuma ni'ima da shi ubangijin ya yi maka sannan ga irin addu'ar da ake so ka mai da hankali akai kai tabbatar da kai akan imani da mutuwa akan imani ba daidai ba ne mutum ya samu dama zai ta addu'a ita roƙon duniya kawai ka samu daman da za ka yi addu'a ka yi azumi ne za ka sha ruwa kawai sai ka fara roƙon Allah ka bani kuɗi haba haka ma haba malam kan roƙi Allah ya maka rahama Allah ya karɓi ma ibadar taka Allah ya sa kai dan aljanna ne abinda za ka fara roƙon Allah in ka zo yin addu'a kowace ce fara roƙon Allah ya baka aljanna da kai da iyayenka da zuri'arka sannan Allah ya sa ka mutu kana imani sannan sai ka zo kana roƙon duniyar kuma kun ga yanzu abin da ya nan gurin ya ce ka sanya cikin masu yi maka bauta ya akhi ita kanta ibadar akwai bukatar ka roƙi Allah ya sa ka cikin masu yin ibadar in ya ga dama sai barka musulmin amma baka damu da ibada ba kaga kana musulmi wallahi sallah bata dame ka ba gashi kana musulmi azumi bai dame ka ba gashi kana musulmi ba ka iya istighfari gashi kana musulmi ba ka da lokacin da kake zama kai wa annabi salati gashi kana musulmi sadaka ba ta dame ka ba malam dukkan wasu kofofi na alkhairi sai a hana ka amma dai kana cikin yuyuyu cikin musulmi to bayan nan kuma sai zo yana addu'a ma iyayen shi dan a nuna maka muhimmancin yi wa iyaye addu'a mai ta'alimi yake cewa duk mutumin da ya idar da sallar farilla ya gama sallar farilla bai saka iyayensa addu'a ba ba karama asara yi ba kuma ya zo da babban laifi iyaye sun fi karfin ka ga musallar farilla guda baka tuna da su ba malam ka tuna ka ji kana yi babanka da mamanka suna da matsayin da in kai sujjada ka kafa goshinka a ƙasa kana tuna su ya Allah ka gafarta mun ni da iyayena ka duba ba ka tuna baban nashi da muke ta fama da su amma duk da haka annabi ibrahim yana tausayi yana da jin ƙayi ce ya ubangiji iyayena ba su kadai ba walil mu'minina da sauran mu'minin yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya ya tabbatar mana akwai ranar da za a tsaye da hisabi ita ce ranar tashin kiyama ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko kana so ko baka so ko ka amince ko baka amince ba dole sai ka tafi dole ko da lafiya ko ba lafiya ko lokacinka kana ganin yayi ko kuma kana ganin bai yi ba don akwai wanda yana ganin cewa bai kamata ya mutu yanzu ba ko ba ka bane yawayen mu ba mu yadda mu mutu yanzu ba gani yake a dan jinkirta mana dai mu dan abin nan ko ba haka bane lamarin Allah sai shi kaga ya dauki saurayi matashi yana ganiyar samartakansa baya tunanin mutuwa wallahi sai a zo a tafi da shi mutuwa ai mutuwa ba ta da lissafi wani lokacin ta je ta dauki jinjiri jariri malam yana juyi a cikin cikin mahaifa kafin ma ya zo duniyar a fara fafata sai ta dauke shi a wurin mutuwa ga tsoho shekara 120 an bashi yana neman ta zo ma ta yi gaba kaga mutum yana ganiyar kuɗi yana harka komi ya taba kuɗi ne business yana tafiya yana moving komai yana ja za mu yi kaza za mu yi kaza za mu haɗa wancan za mu yi wannan ha sai a aiko masa ita ki je ki ɗauke wancan ba ruwan Allah ka fara gina kamfani baka gama ba ba ruwan Allah kun shirya business da suwa ne baku gama hadawa ba ba ruwan Allah kaya yana kan ruwa bai sauka ba ba ruwan mutuwa cewa ai akwai sauran lokaci da za a yi harka ba ruwan mutuwa daukan ka kawai za ta yi ranar hisabi jama'a nan gurin abin da ya kamata mu lura malamai suka ce yaya aka yi annabi ibrahim ya neman wa iyayensa gafara alhalin su allah bai musu arziki da musulunci ba akwai wani kauli da malamai suke faɗa kamar da imam al-baghawi ya kawo a cikin tafsirinsa da sauran malaman tafsiri cewa wai mahaifiyar annabi ibrahim ta musulunta wai allahu alam riwaya tana buƙatar bin diddigi a tabbatar tun da lokaci ne mai tsawo wasu ka ce a'a ya yi musu addu'a ne cewa in sun musulunta ka yafe musu ma'ana rabbana firli wa liwalidayya in taba ya Allah ka gafarta wa iyayena idan har Allah ka yi musu arziki da tuba wasu malamai suka ce a yayi wannan addu'a ne kafin lamarin mahaifinsa ya gama bayyana gare shi cewa maki ne ga Allah to shi yasa Allah ubangiji ya ba da labari ya ba da uzurin da ya sa annabi Ibrahim yake neman gafara wa mahaifin shi din nan a cikin suratu maryam dan dai a dada nuna maka cewa fa mahaifinsa ne can Allah yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim a cikin suratu maryam yace bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su rinka neman gafara wa mushriki abinda ake nufi ya dan uwana duk mutumin da yake mushriki ne kafiri ne bai halatta ba bayan ya mutu ba ka daga hannu ka neman masa wai Allah ya yafe masa Allah kaza tunda ya riga ya mutu yana kafiri ka'idar kowaye ne in dai ya kafiri ne shi ya mutu yana kafiri yana mutu yana mushriki to ba a neman masa gafara to koda ku annabi ne ga iyayensa dan me Allah ya faɗa cikin suratul maryam bai dace ga annabi ba ba shi kadai ba da wanda suka yi imani su rinka neman gafara ga mushirkai bayan ya bayyana cewa waɗannan mushirkan 'yan wuta ne to ya labarin istighfarin da annabi ibrahim ya yi wa baban shi kuma sai Allah ya ci gaba da cewa ci wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم كغني الله يتي استغفارا da annabi Ibrahim yayi wa mahaifinshi iya wani dan lokaci ne gajere da Allah ya masa alkawari Allah ya bashi dama shi ma yayin da ya bayyana gare shi cewa mahaifinsa makiyin Allah ne sai ya barranta gare shi ya rabu da shi ya daina masa istighfarin so ka'ida ce ta musulunci ba a neman gafara wa mushriki ba a neman gafara wa kafiri mu rike wannan aƙida ce kuma dole ne mu bauta Allah da wannan to sai Allah ya ce meme ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
wannan ka- wannan karatu namu na yau gaba ɗaya dama yana magana ne akan tashi alkiyama abubuwan da za su faru a kiyama Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka taba zaton kada ka taba tsammanin lalle Allah gafalalle ne rafkananne ne dangane da abinda azzalumai suke aikatawa menene gafala abinda ake nufi wato wani abu ya zo ya hana ka fahimtar hakikalin al'amari shay'un yamna'uka min al-wuqufi ala haqiqati al-umur shine gafala إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار للي الله ينا جنكرتاوى الظالمي ينا جنكرتاوى كافري يا الظالمان دنيا يا متوتا يا وطن دسك ميدا تلكاوى تاكلما سنة تتاكيسو سي أبن دسك قداما إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Imam Shankiti yake fada a cikin tafsirinsa yace Allah ya jinkirtawa azalumai ne zuwa ranar tashin alkiyama za su ga rashin wato za su ga sakamako marar daɗi a wajen ubangiji yana jinkirta musu ne zuwa ga wata ranar da ido zai kafe in an ce tashkasu fi al-absar wato ido ya kafe kamar yadda imam mujahid ya faɗa kaga ido ya kafe gau sun zare ido wato saboda tsabar tsoro a wannan wuri don kiyama mataki-mataki ne wuri-wuri ne wallahi ba za su iya daga kansu ai ba za su iya motsa idansu ba saboda bala'in da suke gani ana aikatawa a kiyama muhuti'ina muqni'i ru'usihim tashkhasu fihi al-absar ba za su kyafta ido ba saboda tashin hankalin da ke cikin tashin alkiyama ba za su yi rufe idan ba wasu malamai suka ce wallahi idan ma gaba ɗaya Allah zai cire shi daga inda yake gabaki ɗaya saboda firgicin kiyama ana gaya maka wannan da ni ne don mu kimtsa wallahi duk wanda ya rungumi wannan duniya ya ce ita ce ya bata wa kansa lokaci wallahi i'mal li akhiratika kai aiki don lahirarka muhti'ina suna da kafaffen gani inji idan imam mujahid idan zai kafe mukuni ru'usihim sun kafe kawukansu ba sa iya karkata dama ko hagu shine mukuni shine wato afwan muhuta'ina idan kan a kafe gau ba za su iya gane ina ma kafarsu take ba mutum ya sunkuya ya kalli kafarsa wallahi ba zai iya ba shine al-ihta'u sai mukuni iru'usihim kan ya tsaya sun kalli sama suna jiran mai Allah zai da su la yartaddu ilaihim tarfuhum idan idanuwan su ba sa iya dawowa in sun daga inda mutum ya kalla ba zai iya sauke shi ba saboda tsoro kaga yanzu a duniya an ka kalli nan zaka iya dawa nan ko ce wallahi a can ba zai iya yiwa ba zan maimaita kalmomin saboda wahalarsu kalmar muhutu'ina ana nufin kafewa idan zai tsaya ya kalli guri daya mukuni iru usihim malamai suka ce al'iqna wato abinda ake nufi sun tsaye da kan ba zai iya juyawa dama ko hagun ba wata riwaya imam al-hasan al-basri yake cewa wallahi na gefen ka ba za ka iya kallon sa ka gane waye ba a haɗe fa ake jiki da jiki amma ka juya ka kalli waye a kusa da kai shine manzon Allah yake cewa nana Aisha a kiyama kowa tsirara da tashi shi ya manzon Allah ba kaya ba kayan sawa sai ya ce mata yau tashin kiyama tashin hankalin da ke cikin tashin kiyama waye ma zai lura wai wani yana da riga ko bai da riga la yartaddu ilaihim tarfuhum la tarji ilaihim absarum min shiddatin nazar saboda tsabar kallo wallahi idan in sun kalli guri ba sa iya dawowa wa afidatuhum hawa zukatan sun zama babu komai ma'ana sun fita daga cikin kirjin su Allah ya cire zuciyar ya fasa kirjin zuciyar ta fita a wata riwaya aka ce zuciya za ta dawo makogoro a ɗauke zuciya daga inda take yame da ita makogoro saboda tana bugawa bugun yayi yawa har ta yi sama ta zo nan makogoro malam me zai faru
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Allah ya ce manzo Allah kai wa mutane gargadi wa anzirin nasa yi musu gargadi ka tsoratar da su shine khawifhum shine al-inzar mutanen nan fa mun shiga ciki ni din nan da kai wallahi tare da mu waki kai wa mutane gargadi yawma ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo musu ita ce ran tashin alkiyama fa yaqulu alladhina zalamu saboda tashin hankalinta mushrikai za su ce su ne zalamu wanda suke zalunci kawukan suke shirka rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirta mana akhirna amhilna zuwa wani lokaci makusanci suna nufin Allah kame da mu duniya قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها zai ce kame da mu ya ubangiji duniya nujib da'awataka za mu amsa kiranka sai yau wa nattabi'ir rusul za mu bi manzanni sai yau to za a ce da su awalam takunu aqsamtum min qablu ba ku kasance da kun yi rantsuwa ba kafin wannan lokacin a duniya kuka yi ta rantsuwa malakum min zawal cewa ku ba za ku kauce a nan duniya ba ƙarya ne ba mutuwa ƙarya ne ba kiyama ƙarya ne ba za ku yi kaza ba ba kun yi rantsuwa ba kuma kun ce ba za a tashe ku ba shine can Allah cewa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut cikin suratul nahl suka yi rantsuwa suka ce wallahi Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba to ba kun yi wannan rantsuwar ba yanzu kuma ba gashi mun tashe ku ba wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum kuka zauna a wurin zaman waɗanda suka zalunci kawukansu kuka miƙe ƙafarku a duniya shine duniya kenan kai Allah ya ambaci duniya da cewa gidan wanda suka zalunci kawukansu wanda ya mai da duniya ita ce gidan zama to ya zalunci kansa kuma ya yaudari kanshi shi yasa Allah ce wasu kantum fi masakinin ladina zalamu anfusahum wanda suka zalunci kawukansu bil kufri wal isyani suka yi kafirci suka saba wa Allah irin mutanen annabi Nuhu da adawa da samudawa da mu ma kafaranmu da azzalumanmu da fasikanmu na wannan lokaci wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku yaya muka yi da su muka yi muku bayanin uquba su a cikin alqurani sau nawa muna karanta kisar abinda Allah ya adawa da samudawa wa darabna lakum al-amsal muka ta buga muku misalai bayyana lakum al-amsal sai Allah ya ce mai وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نعم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
suka zalunci kawo kansu muka yi ta buga muku misalai wa qad makaru makrahum suka yi makirci irin nasu malan azzalumai suna makirci kafirai suna makirci makiya Allah suna makirci makaru makrahum wa inda Allahi makrahum sakamakon makircin kuma yana wajen Allah wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ko da yake da makircin nasu ma bai isa ya kai ya kawar da dutse daga inda yake ba makircin banza mara karfi wani abu sai Allah duk makircin da za su yi ba su isa su ture dutse daga inda muka ajiye shi ba ashe karami ne abinda ake nufi makircin bayi da nauyi makircin bayi da karfi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala makircin bai isa ya kawar da addinin annabi Muhammadu ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake sabitun ka subutil jibali tabbatacce kamar yadda Allah ya tabbatar da duwatsu a bayan ƙasa komin girman makircin su in dai bai isa ya kori dutse ba ya tashi dutse daga inda yake ba to wallahi ba sai su kori addinin annabi ba sallallahu alaihi wasallam su azzalumai kafirai masu faɗa da addini kuma da hankalinku duk abin da za ku yi wallahi ba za ku iya kawo da musulunci ba wallahi sunna ta fi ku wallahi aqida ta fi ku wallahi an daka an daka an bari waɗanda suka fi ku ƙarfi wanda suka fi ku dabara wanda suka fi ku wayo wallahi sun yi sun gama wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah yace fala tahsabanna Allah fala tahsabanna Allah kada ka taba zamanin zatan Allah mai saba alkawarin sa ne ga manzannin sa Allah ya yi alkawari inna lanansuru rusulana lalle sai mun taimaki manzannin mu da wanda suka yi imani so Allah bai zai saba alkawarin sa ba inna Allah azizun dhuntiqam lalle Allah mabuwayi ne ma'abucin daukan fansa sai mai kuma يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار yaushe Allah zai ɗauki fansar yawma tubaddalu al-ardu ranar da Allah zai canja ƙasa wannan ƙasar gaba ɗaya za a canja ta غير الأرض با wannan ƙasa ce za a hisabi akan ta ba والسماوات da waɗannan sammai duk za a canza sababbi gal alaida za a kawo Allah zai kawo ƙasar da ba a taɓa saba masa a ciki ba Allahu akbar hadisi ya zo abi sa'id al-khudri yake cewa manzo Allah yana cewa wannan ƙasa ran tashi alkiyama za ta zamanto kamar gurasa guda ɗaya Allah zai tukuikuye ta gabaki ɗaya biyadihi da hannunsa da ya dace da shi kamar yadda ɗayanku yake tukuikuye gurasarsa ya sa ta a jakarsa idan zai tafiya ubangiji zai kwashe ta a shimfiɗa sabuwar ƙasa abdullahi dan masuli ce za a kawo wata ƙasa fara sal bai zo na kayya wanda ba a taɓa zubar da jini a ciki ba lam yusfak fiha daman walam tu'mal alaiha khati'a ba a taɓa zubar da jini ba ba a taɓa sabawa Allah akan wannan ƙasa ba in ji abdullahi dan mas'ud wa barazu lillahi alwahid alqahhar mutane za su fito su bujiro ga Allah shi shi kadai alwahidu ya ɗaya tilo alqaharu mai rinjaye wanda ya fi karfin kowa ranar za a fito a tsaya ana jiran me za a yi ranar ce maliki yau middini Allah zai ce da bawa alam ta ƙara ƙauli maliki yau middini a kiyama Allah zai ce bawa ka taɓa karanta magana ta maliki yau middini ba baka san ma'anar maliki yau middini ba alal maliku ni ne almaliku din gani wa hada yau muddin kuma yau ita ce ranar sakamako ranar da babu zalunci ranar da mutum zai ga aikinsa kuma za a yi mai sakamako akan aikinsa malam me ya faru وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد haka سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار zaka ga mujrimai a wannan ranar tasha- tashi alkiyama taral mujrimina yawma idin zaka gan su muqarranina fil asfad an daddaure su shine muqarrani dauri irin daurin goro fil asfadi an sa su a cikin wato irin irin irin irin me zan ce da kai irin sarka da za a daure su al-aglal kenan muqarranina fil asfad an daure su da sarka dauri tamau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce za a hado kafa a daure a hado hannu a daure sai a hada a wuya shine uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ku tashe su ku kora su waɗanda suka yi zalunci dama an gaya muku magana a zalumai a can ko da su da iyalansu wa ma kanu ya'budun da abin da suke bauta wa Allah ba kiyama kenan me ya faru ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سميع الحساب sarabiluhum min qatiranin wannan azzalumai Allah zai sanya musu wasu riguna sarabil jam'i ne na sirbal sirbal wato ana nufin wato riga za a sa musu riguna na ainihin wato tagulla ko kuma na kwalta narkakkiya wanda take jan wuta narkakkiya ga ruwan zafi da za su rinka sha yana kwarface musu hanjinsu da hanjinsu ya tofu na baina hawa baina hamimin an kasan an abinda ake nufi da an abinda ya gama tafarfasa ya yi zafi liyajzi Allahu kulla nafsin bima ka- ma kasabat rana ce da Allah zai yi sakayya wa kowace rai dangane da abin da ta aikata babu zalunci min khairin aushar abin da ka aikata na alheri sallah azumi sada zumunci aikin alkhairi Allah zai ma sakayya abin da ka aikata na sharri manufarka sharri cutar mutane rashin alheri rashin bin Allah rashin ibada wallahi za ga sakamako inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne ya zo a riwaya cewa mutum ɗaya za a yi mai hisabi kamar kyaftawa da ido malam pau an gama very quick ba mata lokaci wanda Allah ce mun nokashar hisaba uzdib wanda duk aka daɗe ana dogon bincike a kansa to lalle wannan sai an yi masa azaba ko a duniya ne in aka shiga ana dogon bincike akan ka ba kasa bai kake tsallakewa ba so ka yi abin da da an zo an duba littafin ka za a ce wuce kawai ko a airport wanda ya ɗebo uban kaya dole yana baya za a yi ta auna kayan mutane ba su zama matsala a ce wuce saboda baka ɗebo access luggage ba amma in ka ɗebo tarkace da kaya za a yi ma bincike sai an ta bincikewa kana cikin matsala malam sai Allah ya ce mai هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Allah ya ce haza balagun linnas kaga wannan qur'anin balagun linnas isar da sako ne kuma wa'azi shine ma'anar balag wannan qur'anin isar da sako ne kuma wa'azi ne linnasi ga mutane wal yunzaru bihi dan mutane su ji tsoro ko a tsoratar da su a firgitar da su su ji tsoron ubangiji ta dalilin wannan alqur'ani wal ya'lamu annama huwa ilahun wahidun kuma dan su sani cewa lalle Allah shi sarki ne kwaya ɗaya tilo وليذكر ulul albab kuma lalle saboda ma'abuta ainihin tunani ma'abuta hankula liyazzakara don su ɗauki wa'azi dangane da wa'azin da ke cikin wannan alkur'ani wannan shine karshen tafsirin suratu ibrahim abinda muka faɗa na daidai Allah ka bamu lada a cikin sa wanda muka yi na kuskure Allah ka yi mana afuwa ya Allah ka sa mu cika da duniya lafiya ka sa aljanna ita ce makomar mu ya Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan magabatan mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh